على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين الإنسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدام فريد داري على الإدلاك حاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرانيس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائد وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهاء أيام تشيهي اهدري لنا بهذا المهدر والتعدف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على إلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان قليل قوم الشاهد bayan jiwo mu na jawahirul ma'ani wasu ila radiyallahu anhu an tambaye shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu an sayidina hajar alayhi salam hal huwa nabiyyun amla shin annabi ne shi ko kuma ba annabi bane وهل يجوز في نفس الأمر زيادة غير النبي على النبي في العلم shin ya halatta bayan wannan tambayan kuma a samu wanda ba annabi bai fi annabi ilimi fajaba radiyallahu anhu bima nassahu shaujani ya amsa ilam ka sani ana annal hadar shi sayyidina hadaru alayhi salam ولي ولي فقط وليس بنبي عند عند الجمهور با النبي بني او دن جمهور مالمي قال الشيخ الاكبري سيدنا محي الدين بن العربي yana cewa alhilafu fihi sabanin da aka yin fin nubu'atihi cikin annabcinsa inda ahlin zahiri ce malaman zahiri ne su ne suke da tunanin cewa ko waliyi ne ko annabi ne to su ne a tsakaninsu ne la inda na ba a wajenmu ba wato in aka ce almuhaƙiƙuna kenan arrasikhuna fil ilmi fa innahum indahu shi a wajen sufaye makbu'un bihi min al-awliyai haddir wali ne ba annabi bane la min annabiyina baya cikin annabawa wa kaza gairuhu min al-akabiri hakanan wani ibn al-arabi daga cikin kadirai sun tafi akan haka wayan kana gairu jamhur ko da yake wanda ba jamhuru ba su ma sun tafi ya ƙulu bi nubuwati wasu suna cewa annabi ne ƙala shehu zaruk shehu zaruk ya ce wa ƙar haka ƙauru fi ba'adul ulama fi zalikal alami ai an yi hikaya hikayan ba'alin wasu malamai sun ce inna lahajira alaihi salam rasulun min rasulillahi manzo ne daga cikin manzanni ursila ila qa'ifatin fil bari an turo shi ne zuwa waɗansu jama'a wanda suke ɓangaren kogi faman lam yaqul bi risalatihi wanda bai ce annabi bane faƙar kafara ya kafirta eh firici da tabbatarwa ya kirra ya ƙulu bi risalati qala shahu zarruq shahu zarruq ya ce mujiban ala hadal qaul ya amsa wannan maganar ta shi wannan malamin da ya faɗi haka yace sallamna shi hatma yadda ihi mun miƙa wuya cikin ingancin abin da ya faɗa wala nusallimu alqawlu bil kufri amma a ce kafiri ne ba musallama da wannan ba dan an ce an turo shi ne zuwa wajen waɗansu mutane a kogi a wani kogi ya ce mun miƙa wuya a wannan in ji imamu zaruk amma a ce wanda bai yarda ba ya kafirta ya ce a wannan ba musallama ba ba musallama akan wannan ba mallam ya taƙi duhu li'anna tilka ziyaratul aqidati fil iman domin wannan ziyada ce wannan ziyadar aqida ne cikin imani wa ilzamin laha kuma lizimta ne gare ta wa hiya lan tattami ummatu alaiha kuma babu wanda ya faɗi wannan al'umma ba su ba wanda ya tsaya akan a kafirtar da mutum akan ijtihadi ba babu wa dalil dalilin adamu nubuwatihi hadir ba annabi bane qaulu sayyidina Musa alaihi salam faɗan da annabi Musa ya ce masa hai su ƙan lahu fi harƙin safinati lokacin da aka ce masa lokacin keta jirgin ruwa laƙajji ta she'an imra laƙajji ta she'an imra faɗan da aka masa haka laƙajji ta she'an imra da kuma wafil ƙatalil gulami da lokacin kashe yaro ya ce laƙajji ta she'an nukra laƙajji ta she'an nukra biyu kenan ya ce to in lauka na nabiyan da annabi ne ma jahilahu musa alaihi salamu da annabi musa bai ce masa laƙajji ta she'an imra ba kuma ba zai ce masa laƙajji ta she'an nukra ba lallai ya kamata mu maka inkari annabi baya wa annabi inkari baya wa annabi inkari li'annahu tammul ilmi domin duk wani annabi ilimin sa a cike yake babu wanda koya masa ake dukka ya sha ne daga shan farko hadaran ilahiya fa kaifa yajhalu qadar nabi hadir ma'ahu yazunnu laysa bi nabi ya za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya jahilci kadarin annabi kuma annabi suna tare da shi ya zunnuhu laysa bi nabiyyin har ya gane ya ce kai wannan ba annabi bane yaya zai yi wannan inkarin ta ina ba zai yi ba haza yastahilu haza yastahilu ala al-anbiya'i wannan ya kuru ga haƙƙin annabawa alaihi salatu wassalam liwujubul iman saboda wajibcin imani alaina laukana nabiyan saboda wajibcin imani da shi a kanmu laukana nabiyan da annabi ne wai sai da an ya kuna jahilan ya kori annabi ya zamo ya jahilci wani annabi bi martabatin fil imani ya jahilci martabansa cikin imani har yi inkarinsa wajibatun ma a kaunihi ya alama an lauka na nabiyan da annabi ne la'alima annan nubuwatu ma'asumatun to ya san annabi dai ma'asumi ne yastahilu alaiha mutaba'atul hawa ba yadda za a yi bi son zuciya ba yadda za a yi annabi bi son zuciya to kaga kuwa wa sayri fil umuri kuma ba yadda za a yi annabi ya tafiyar da wani al'amari bi muhalifata amrullahi ya saba wa horon Allah to kaga fa haza mustahilun ala nubuwati wannan korarre ne ga annabta falau alima musa da annabi musa ya sani annahu nabiyun annabi ne ma tajarra alai ba yadda za ya faɗa masa wannan kalmomin laqad jita shay'an nukra ko laqad jita shay'an imra a ba zai yi ba liqawli laqad jita shay'an imra wa shay'an nukra lannahu ya'lamu anna hadha mustahilun domin ya koru ga annabi ya faɗawa annabi haka la ya ta'ata ba yadda za a yi wannan abin ya zo masa wala tasawwaru minha ba yadda za a yi suranta wannan lisubutul ismati saboda an sa masa tabbata na isma hadha akbaru dalil wannan yana daga cikin manyan dalili ala annahu laysa bi nabiyyin hadar ba annabi bane وقد روى إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي يا رويته رضي الله عنه وكان أحد الأبدال ينا daga cikin ɗaya daga cikin abdalu fi qissatin cikin qissa talaqihi al-musabbatu al-ashara min hadari wato musabbatu al-ashara Ibrahim al-Taymi hadiru ne masa talqinin sa ila an ahabarahu bi amriha ya faɗa masa labarin musabbatul ashara ƙala lahu ya ce samitu hamin jibrilu musabbatul ashara na ji fabalanta daga sayidina jibrilu ne laƙana halin nabi lokacin da ya laƙana ta wa annabi muhammadu wadakara sai ya samu wadakara sai ya ambata shi ibrahim taimi annahu ra'a littaliha hajaru kenan ya faɗa wa ibrahim taimi cewa wa zakara annahu ra'ali taliha ya ga mai karanta musabbatul ashara hairatun kasiratun fil jannati yana da alhairai mai yawa a cikin aljanna far'an nabiya sai ibrahim taimi ya ga manzon Allah fin nauni a bacci wa ru'yahu haqqun kuma gani na gaskiya li'annahu kana min al-arifin domin yana daga cikin masana Allah la yadkhulu la yadkhulu ru'yahu batilun domin kallansa baya zama banna wala fasada ko batanci ko banna kada yace ra'aytun nabiy sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah inji Ibrahim Taymi fin naumi cikin bacci fasaltu amma zakara li hajar sai na tambaye manzon Allah hajjur ya gaya mun idan mutum ya karanta musabbatul ashar ga irin darajar da yake samu a aljanna faƙala ya ce sadaka hajjar hajjar ya yi gaskiya ila an ƙala fi akhirar hadisi har ya faɗa masa a ƙarshen magana huwa sayyidul auliya'i wannan manzala ne ya gaya wa ibrahim taimi huwa sayyidul auliya'i ai yana daga cikin shugabannin waliyai fa haza adallu dalili ala adam nubuwati wannan dalili na biyu kenan wanda ba annabi bane eh wa hal su'al sani tambaya ta biyu hal ya ta'ata ziyaratu ghayril anbiya'i ala al anbiya'i fil ilmi am la zai iya yiwa a karawa wani waliyi ya samu wani ilimin da wani annabi bayi da shi الجواب والله أعلم الله شني ما في سني أنا زيارة غير الأنبياء في العلم أقارا ووني ilimi ba annabi ba sama da annabi jaizun fi nafsil amr wannan ya halatta Allah iya yi eh domin Allah ya sa'alu amma ya fa'al zai iya yi wa Allah ya haka la ihalatan fihi babu wanda zai tsare zai tsare wala yazri zalika wannan kuma baya mai da martaban annabin ya zamo ya zamo naƙishi illa anna hunaka farqan sai dai akwai kuma wani farki imma bi ilmi billahi ko cikin ilimin sanin Allah wa sifatihi da siffansa wa asma'ihi da sunayensa wa tajalliyatihi da tajallinsa wa ma tashtamil alaihi min alminahi da abin da ya tattara daga baye-baye wal mawahib da kyauta wal fuyud da kwaranya fala madama al-ligayr nabiyin annabi bai isa ya shiga wannan ba samin wali bai isa ya shiga wannan baharin ba eh fala madama amma ilimi a ƙara masa wani abu wannan wani abu ne daban amma sanin Allah sifa asma'u tajalliyatu minahi mawahibu fuyudu to fala madama da gairin nabi an yazi da alan nabi babu ga wanda ba annabi bai karu akan annabi fi hadal maidan a wannan fagen amma a wani gurin za a iya fa'innan nubuwata domin shi annabta a kabaru iliman shine mafi girman ilimi wa'ausau da'iratan shine mafi yalwan da'ira wa azam idrakan shine mafi girman idraki fi ma zakarna cikin abin da muka ambata iz law kana gairun nabi in wani annabi ne fi hadal maidan a wannan fagen yulhaqu darajatin nabi zai riski darajar annabi aw yuziru alaihi ko a ƙara masa wani ilimi li musawatin fil fadali a su yi daidai cikin fadala aw kana afdalu minhu ko ya fi shi to wannan babu wa amma fi ma duna tilkal martabati amma koma bayan wannan martaban min ilimi na daga daga ilimi bi maratibul kauni na sanin kaunu maratibul kaunu na sanin kaunu wa ma ya fihi da abin da ya abku a sanar da kai wani ilimin da wani bai sani ba jumlatan wa tafsilan ko a jumla ko a tafsili wa taqallubatil aqwarihi da taqallubi na juyawansa wanki shafi da yayi ma sai qau fihi abinda zai afku a kansa fil mustaqbali annan gaba qabla waqati kafin lokacin sa wa huwa kashful ghuyubil kauniya shine a yaye maka gaibi na kaunu fa inna gairi nabiyyin wanda ba annabi ba kadi ya zidu ala nabi zai iya yiwa a ƙara masa ilimi fiye da na annabi fi hadal maidan a wannan fajar waye qadiyatul hadar bi ainiha wannan kuma shine faruwa kan sayyidina hadaru da an warware wa hakikatu zalika hakikan wannan annal basairan nabiyina wato gani na annabawa wal mursalina da mursalai abadan tunzaru ila janabil haqqi su da'ima suna kallon ubangiji ne kaga hayatul kauniya daban wancan kuma nazarin shi kuma daban amma yanda za a kalli yanda an duk annabi to mahanga haka za mu ce ko matsala'i shine mahangan dai matsala'in ilahiya wanda hasken ubangiji muradin Allah kawai suke kallo amma banda kaunu muradin Allah ne aka fuskantar na Allah to shi suke kallo ba sa kallon wani abu a cikin kauniya baya yiwa wujudu su saboda to amma kaga a wannan za a iya ƙara musu wani ilimi su gane wani abin da annabi bai gane ba to ai ga sai na rasulullahi da aka zo ai abin da ya shafi kaunu manzala sallallahu alaihi sallama an je gona a maganan gona na dabino manzala ya mutanen madina suna mata suna ma gona kilili shine barbara na aike musu ya ce to ku bari mana ai in kuka bari to Allah zai yi komai ba sai kun yi ba sai suka bari a wannan shekaran kuma sai dabino ba su yaya ba sai banza Allah suka tambaye shi ga shi nan ba mu yi ba kuma abin bai iya samun abin da ake samu ba sai manzo Allah ya ce wa antum a'lamu bi umuri dunyakum kaga tahassusin wa antum a'lamu bi umuri dunyakum ku ne kuka fi mu sanin al'amarin duniyan ku saboda kaunu ne manzala sallallahu alaihi wasallam sai ba su dama su ci gaba da yin kayan su to ka gani to kaga ai ziyaratul ilmi ne su kullun suna kan kayan su to tunda kallon da annabi zai yi da annabawa suke yi suna kallon komai ne yadda ke zuwa daga rabul izzati ba yadda za a yi wani abu ya kauce eh saboda gudun sabawa Allah kuma ba a yi su don sabawa Allah ba kamar dai mala'iku la yasuna Allah ma amarahum bi yafaluna ma yumuruna to amma wali yana kallon dama ya kalli hagu ya kalli duniya ya kalli lahira ya kalli duniya ya kalli lahira amma shi annabi ba hali saboda isma ne shi kuma wannan tahaffuzi ne to saboda haka akwai bambanci ta yi dole ne sani dole ne sani dole ne ba haka ba ne
shi ma yana da shi kuma annabi ba haka ba ne shi annabi ba haka ba ne saboda ai ha- kauniya ana ba shi ilimin abun duk ya sani a lokaci guda amma yana fita ta- ta halara ta ko waɗansu abubuwan da ake ƙarawa wali wanda shi kuma ba da shi shi ne ai magana wannan eh kowane annabi kowane annabi yanzu misali a- a- shi barhaya a- asifu bin barhaya ba ba annabi suleiman ne sanar da shi ismail aziz din ba shi ya sanar da shi ma to amma kuma ga tasarrufin da ya shi bai yi ba ka gani shi ya sanar da shi ba wai a wani guri ya samu ismail aziz din ba ai a hannunsa ne
ana tambaya ne a wannan kabir eh kalli lokacin da wannan mutum da ya zo da annabi dawuda magana matan nan eh
da yake cewa wani mutum yana da dabbobi guda casa'in.
eh wani yana da gwalaye Mm.
wani sana yana kokari ya kwashe wani gwalaye mm.
an ce matsalan ya yake ne dan an ce sayyidina suleiman shi ya warware a lokacin yana da karamin shekaru eh haka ne ai abin da ai babu wani annabi da zai yi wannan kallon shine ma'anan uriya ko ba ba ita ce ba na ba kan maganar uriya ake magana ba A'a, babu wannan maganar wannan isra'iliyat ne isra'iliyat abin da ake nufi da isra'iliyat ƙariyan banu isra'ila ƙariyan banu isra'ila ne suke kawo abu su ci yawa shine ake kira isra'iliyat bayan ma hakan suna zuwa cikin tafsirai to su ne da yawa kaman a ce maka haruta da maruta Lo- to kaga- ya zo a nasin alkur'ani ma.
to, to, to haruta da marutan ai suna magana akan cewa wasu mala'iku ne wanda suka sauko suka yi kaza kaza kaza baya yi haka isra'iliya ne Na'am.
to amma kuma da a gan shi a cikin tafsirai da yawa an zo da shi Kusan kowane suri ma.
Ah, akwai wanda duk aka cire akwai uh, nassin alkur'anin da yake magana daban kamar maganan inna inna shafa'atu la turja na maganan suratul najmi ne ko suratul najmi duk waɗansu guraren da suke da irin wa'annan to an kawo waɗansu abubuwa an daddogara musu amma isra'iliya ne to za ka ga an zo an samu tahassus an ki- an ka- an ciccire wayannan abubuwan za ka ga an karanta ga abun kai kanka zai kama maka kwakwalwa zai kama maka hankali saboda yayi mun- kamar munasaba da abin da ake nufi amma kuma isra'iliya ne Mm. amin shine tsarkakan ilimin kenan ai bin wannan ne shine ake tsarkake ilimin ila janib shadidatul ukuf su annabawa su suna zaune ne wa du'abu alaihi kawai suna kallon me Allah yake nufi da su ne fa qulubim abadan zuciyarsu har abada tanzuru ila Allah suna kallon Allah ne laltifatu laha ila al-akwani ka gani go ba sa waiwaye zuwa kauni ba sa waiwaye zuwa kauni na wa kana shiddatu nazariha ila Allah abadan to kallon su zuwa ga Allah har abadan mushtagilatun shine suna shagala da tajalliyatihi da tajallin ubangiji ne saboda darfatan ba halin su kau da kai walau darfatan la taltamih bi tsarfi hali gairi fa kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su la himmatu lahu wa la inayatu ba shi da wata himma ba shi da wata ina illa bi ma yabriz min haratul ilahiyya sai abin da zai fito daga hadaran ubangiji fi kulli hinin wa awanin a kowane lokaci da kowane jinkiri min tajalliyati na daga tajalli wal minahi wal mawahibi na kyauta ko baye baye wal waridati da abubuwan da su zo litu uda kulli shay'in mimma zakarna haqqaha saboda abin da muka ambata din nan komi a in zai zo to ya zamo ka ba shi haƙinsa kar ka saba daga cikin haƙinsa min al'adabi ka ba shi ladabinsa wa wazaifin aikinsa ya cika alhidimatu na hidima la tattaru an zalika ba wanda yake kaucewa ga barin haka hatta lahazatan wahida ko da kamar ya dan kau da kai ya dawo da idansa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba fali ajali haza al-istighraq saboda wannan dulumiyan da suka yi la yaltafituna ila al-akawani ba sa kau ba sa waiwayawa su kalli kaunu wala ya alamuna ma waqa fiha ba sa sanin me ya faru akan kaunu wa azau min zalika mafi girma al-istighal bil muhadathati al-haqqi wato shagala da abubuwan da yake hadisi na ubangiji lahum cikin lahum gare su fi hadaratu qudsi cikin hadaran qudsin sa fala shakka ba makawa anna man zaqa zalika duk wanda ya dandani wannan laifi kaduru an yaltafi ta ila ghairillahi ba zai iya waiwayawa zuwa ga wani Allah ta'ala madaukaki ba hatta lahazatan wahidatan ko da lahaza ɗaya ne fal ajali haza saboda wannan la ya alamuna ma waqa fil kauni ba sa sanin abin da ke abkuwa cikin kauni wala ma ta kallawa fihi ko abin da yake jujjuya lishtigalihim anhu billahi ta'ala saboda sun shagala da ubangiji an gane to abin da kwakwalwanka yake baka labari kai me yasa suke sanin wani abu kuma na duniya ka fahimta to sanin abin da yake cikin duniya wa'inda suke tare da su halin da suke kawo ƙara wajensu amma wannan a ƙa'idan abin da ake bukata kawai a ce maka wane aikin da ake bukatan shi da shi kamar dai mala'iku la ya asuna laha wa yaf'aluna haga ya ture a ce akwai wata ma'ata wanda wani zai neme ta daga cikin mala'iku ko to to duk wa'annan kaman a ce a inna ma wa inna shafa'atuhu la turja lata wal uzza wala ma afaraitum lata wal uzza wala manat salisatul ukhra zak to ai in ka lura cewa ai shedan ne ya riya ce ai an ce wa inna shafa'atu la turja shafa'atu man lata da uzza ashe shafatu laturja wayannan shafatu laturja wannan harshen da aka yi ma magana amma harshe ne na ubangiji yana ƙaryata su ba ba gaskata su ba ba na gaskatawa ba na ƙaryatawa ne to amma kuma gashi zuwa qur'ani saboda su ga abin da suke faɗa cewa ai ai lata da uzza kaga a ciki ashe wai ceton su masu ma ana kauna to kaga kuwa haka ne yayi dai liza ka gani ko kismatul liza to yanda zaka lura ai kaga ai zammu ne ba madahu bane to to to kaga ai an soke ne to kuma gashi ya zo a cikin alqur'ani to zuwansa a cikin alqur'anin ana ƙaryata abin da ya zo ne ba ana tabbatar da shi bane to dukkan wani annabi idan aka tashi a magana in za a yi magana akan annabta ne to yadda abubuwan sa yake tafiya yana tafiya ne akan abin da ya zo haliyan wanda babu makawa Allah shine abin ganin su ba wani ba wani annabi wanda ya shagala daga barin ba Allah ne yake kallo ba saboda wa'annan dalilai tajallin ubangiji ba da adadi wa Ubangiji ma'ana ka yi masa aikin da Allah yake so to duk yana zuwa neman rabin izzati to ya za ka yi ka cika aikin idan ka yana kauce akwai iltifati kenan to yin akwai iltifati kuma ya za ka yi ka bayar saboda haka ba kaunu ba ne amma ana raba kaunu a jikinsu suna sane da damuwan kaunu amma dan saboda su ne wakilan kaunu kaga annabi adam ai an nuna masa dukan ƴaƴansa kullaha to ai asma'ul kauniya ne ba asma'ul musanniya ce shine na kaunu ne ai ake nufi shin in haka ne allama adamu asma'u tunda allama ne ilimin annabi adamu yana yayi daidai da ilimin annabi muhammadu ne to kaga kuwa in haka ne allama kullaha kuma ka gane ya zama kullaha tunda aka ce kullaha to dukkan iliman da Allah ya sanar da annabi muhammadu annabi adamu ya sani kenan to kuma haka ne to me yasa aka ce kullaha
a kulliya din ba ba ba ba kulliya ba ce ba kullu kulliya ba ce to kaga to anan abin da zaka gane sai asma'ul kaunu ne musanniyatul kaunu ne menene yan adam da su bukata saboda 'ya'yansa ne to da kansa za a fara
amma kan sallah kuma Allah maka malam ta kun Allah maka na gudun mana da sallah shi kun sura din da yana Mm.
magana manzala suna suna wa Allah wa din nan Mm.
ke istijra'in jiki Wannan- wani abin da Allah ya a halitta shi Allah ya shi shi duk komi da ka sani babu abin da annabi bai sani ba eh a ai wannan ai kaji an ce maka wa kana fadlullahi alaika allama shi wa allama al'adama asma'a wa allama adama al'asma'a kullaha kaji daya ba mala'ika jibrilu
babu wasi'a babu wasila wa allamaka ma lan takun ta'lamu shi ma babu babu wasila wa allamnahu sun'atu labusin babu wasila wa allamnahu al-mantiqa at-tayri babu wasila Ah, wa allamna min ladunna ilman babu wasila wa allamnahu tawil al-ahadisi babu wasiɗa wannan guda shida a cikin alkur'ani biyar annabawa ɗaya wali wannan saboda ƙofofin da su fita ne wannan a cikin alkur'ani babu na shida na babu na bakwai to duk wa'innan Allah ne yake mu'amala da su kuma ya sa musu abin da ya ga dama wanda ba a tambaya Eh. wannan Allah ne yake mu'amala da su
ba wajen bai wahayi ba A'a ba wahayi a cikin wannan. Eh babu wahayi. Duk wannan ba wani wahayin da wani ba Allah bai faɗa ba. Allamnahu ne.
to amma tun da ya ba da kofan har wanda ba annabi wa Allah na hu bin da Dalilin gadon wilaya kenan.
yau shi ne ma abin da muke son da shi Eh, dalilin gadon wi- Wanda zai iya sanin wani abin da Eh, to ai to ai shine wannan din. Shine wannan din. Ai shine shine dalilin wannan din. Shine sai maka guda biyar annabawa guda ɗaya waliyi. to shi yasa ake ta bugawa shin halliru annabi ne ko ba wali ba ne shine dalilin da shautu ya ce a'a ba wali ba ne ba annabi ba ne saboda rahamatan min indina din nan yana nufin Ra- a'a, rahmatan min indina wannan inda ulama uzzawahir ne duka malaman zahiri amma shine yace wa indana to in an ce rahmatan min indina ai ar-rahmatu yanzu fi kulli shay'in ar-rahmatu yanzu fi kulli shay'in na
saboda haka rahamatun min indina dama wani abu ne ba rahama a cikinsa wani abu ne wanda aka baka shi ba ba ba bangaren rahama bane to abin da ake so gane wannan kawai annabi ya taba jahiltar da annabi to laqad jita shi an imra laqad jita shi an nukra saboda haka duk wani annabi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tufaddiluni ala yunusa saboda masharabin kofin annabta duk wanda zai sha annabta to kofi ɗaya ne an riga an cusa masa babu wani annabi wanda yake da malami babu in an shayar da kai kofin to an zuba maka dukkan ilimin da ake nema a zuba maka ka gane to wannan shi la tafaddaluni la tafaddaluni ala yunus bin matta ka gani to wannan maganan kuwa amma gashi kuma Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dhum to an saba ne ka gani ba sabawa kai ba in yunus mata kuma gashi tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum to abinda zaka duba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafsirin ibn adil abin da ya ce jibril ya zo wa manzan allah so dubu da ashirin da bakwai so dubu da ashirin da bakwai jibril ya sauka a wajen annabi muhammadu amma takurin duk annabawan kaf baki daya jibril bai zo musu so ɗari shida ba dukkansu shi ne ma babba wanda annabi Musa ne aka yi ya kai kusan 500 shi ne wanda Jibril ya zo masa 500 duk sauran ba su wuce su 100 ba wani ma sau ɗaya ne Jibril ya zo masa kaga yadda abubuwan yake to tafsilat yadda za ka zo in ka shiga baharin wannan annabin ne in ka zo kana duba yadda abin yake to sai ka ga kuma abin faƙal awanu ya wuce duk inda kake zato domin ka shiga cikin dasha za ka samu imuwa za ka samu sai ka rasa makama ma a gurin eh za ka samu tahiyyuri saboda faɗinsa yadda aika misali wallahi masallala ga abu ɗaya faɗin Allah da girman Allah sai aka zo aka yi magana a kan misalin halittan Allah mutum ɗaya hadisi ba Allah ba hadisi ba Allah ba in aka ce hadisi ai daga duniya Allah yara ɗan aljanna sunan shi hadisi mata aljanna masu ta hadisa faru da ita kai ko to yi a siffan aikin ɗan aljanna a rana ɗaya zai iya kwanciya da mata miliyan ɗaya miliyan ɗayan nan kuma yana tare da su lokaci ɗaya ne ba wai yana neman wata bai nema wata ba ne duk lokaci ɗaya zai iya kwanciya da su kuma kowanne yana gane ita kanta tana kallon shi kaɗai yake tare da ita kowace a lokaci ɗayan kuma shi shi ɗaya ne amma su ga sunan biliyan ko miliyan tunda akwai riwayan da ya fi adadin mala'iku a bafin mudha'afatin to ainihin in ka lura kwakwalwa ka yara ta gane ai an wuce mahallin kwakwalwa kuma nan to dama shi mafi yawa imani yana tashi daga bangaren tunani ne to in ka shi tunani akwai gurin da yake tsayawa akwai gurin da baya zuwa akwai gurin da baya zuwa kaga wala hadar ala qalbi ahadun ko fiha ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at wala hadara ala qalbi bashar to kuma za shi kenan to wannan ku ai an kawo an sa maka geji an ce maka ba inda zaka je nan gurin to wannan su shi kuma in aka koma wajen kaun ga yadda abubuwan suke in an koma wajen haka dai abin yake tafiya kawai wallahu alam
amma akwai ɗan yake cewa akan nasu da bilimi a garin nufi na da wasu ba su fahimci hakan ba sai suke fasara abin a zahirin to ai hakan ya kamata kuma gashi an ce kirkar rusul fadana ba da to ai hakan ne kuma an ce wa iza ta bana misa da nabi ne wa iza ta bana ne nabi ne misa da wani umin ka umin nuhin wannan duk idan ka zo ka gane akasari ka shiga almajirci ne na waliyai wannan shi na ka samu bambance amma aksarin zawahiru haka da su tafi ba ka ganin duka ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam yana su alta wai zasta anta idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billahi ya kake daukar shi za ka ɗauki itace ya fi ƙarfinka ya za ka ce
wani ya siya wani ya kama ka roƙi wani Allah idan ya tafi a zawahiru duk wani Allah kake roƙo
kuma ga shi an ce fasa irin lillah
sai ka ce to kana neman taimakon Allah kana neman taimakon Allah imaninka ya kai haka to tunda imaninka bai kai ka kira Allah ne a yi maka abin ba to bawan Allah za ka kira shi ne na'ibin to wannan sanin na'ibancin shi ne ke ba da wahala sannan idan Allah yake cewa man zallazi yuqridullaha man zallazi yuqridullaha waye zai ba wa Allah rance wa kake wa zaka ba to Allah ne shi fa yuqridullaha aka ce waye zai ba wa Allah rance tawili dole zo gurin idan ka zo zuba ruwan zuba kudin da ka yi a rafi bawan Allah ne rafi diya da kai abdullahi ne amma manzon ladhi yuqridullahi qardan hasana fa yudha'if lahu ad'afan mudha'afa kaseera mudha'afatan yayi in ka zo bawan Allah shi za ka ba sai Allah ya ce ya bunu adama istat'amtu falan tud'imni na ne maka ciyar da ni baka ciyar da ni ba sai a ce wa kaifa ad'umuka wa anta rabbal alamina ya zan yin ciyar da kai bayan kai ne ubangijin taliga ya ce a ma alimta anna fulanan istat'ama falan tud'imhu wannan ilimin hadisi shi zai sake dawowa da kai gane to ashe wannan na'ijin Allah ne saboda haka shi ne ake nufin aimar kona ko su yadda ko kar su yadda kuma ba su yi su rusa ba sai dai mutum ya a kadarta ma ba a yaddan ba a kadarta ma ba a yaddan ba to ya fasaranta to ya fasaranta ai ga assalamu alaika ayyuhan nabi'u nawa ne suka yarda da shi ato ai assalamu ala nabi suke cewa ko ai ai to to in kuwa alaika ne hadiri ne ba ga'ibi ba ne to ina hadiri ne to me yasa yaya kenan assalamu alaika kadarta takadiran kenan za ce su saboda an kuma takadiran ne to an yi tawili kuma ba sa karban tawili su sai an maza ai ba sai an maza ba ai magana ce ta fili saboda haka karatun da zai karbi irin wa'annan gaba kiɗe sufanci ne yake karba shine in kaga ka shiga Allah ya buɗa maka to ka zauna da wa'inda suka san abin shine kawai ai akwai abubuwa da yawa iza shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa uh, idan an baka kyauta la tabrahan bi an umin un'imta wa faraha bima an ama in aqalta la tabrahan bi an umin un'imta wa faraha bima an ama in aqalta kar kai farin ciki dan wani ya baka kuɗi in kana da hankali ka yi farin ciki wa ya sa shi ya baya kudin to amma wanne ne yake zuwa zawahiru wanda ya baka kudin wanda yake baka kudin shi kake farin cikin ganin shi da ka ce kaga wata kaga tauraro mai haske kaga kaza wanda zai baka fakafi uhu fa'ilan tattaɓe wayannan duk gaba ki da ana naɗe maka a bidayan tafiya ne amma ƙarshen tafiyan Allah ake nuna maka yake maka kyautan ai saboda haka dole ka yarda ilimin zahiri da baɗini ne dolen ka ko ka yarda ko ka sha wuya amma haka ne domin kowane abun ka tafi zahirinsa abin da ake nema ya a tura ka ka koma ka gane baɗinin abun yanzu misali a fili idan ka zo sallah idan ka yi kaki karka tofa gabas kuma karka tofa ta hannun dama me yasa ya kai ka gansu wato a shekadarsawa ne boyayyen abu ne kenan to amma ba dai boyayye ne ka gansu kuma karka tofa wa fi qubalatika Allah gabanka Allah ne haka nassin hadisin yazo wa fi qubalatika Allah gabanka Allah ne karka tofa wa gabas saboda Allah Allah na gabas to ina ne gunda Allah baya nan kana fahimta sannan kuma idan ka ce za ka bi liman ne mujarradinsa ai ka faɗi shi ya sa sufaye ba su damu da kowa ya yi musu sallah ba annai muhammadu kawai suke sawa shi ne liman kunta anta amamahu saboda man kala la yusalli illa halfa salihin la yusalli walau fil haramain wanda ya ce ba zai yi sallah ba sai bayan salihi to ko ya je maka da madina ba zai yi sallan ba ya san salihan ne shi dai ba an samu liman ba to kadarta kawai annabi muhammadu kake bi saboda huwa imamul kulli kawai abinda aka saka kawai ya zamo liman ya yi abin da zai iya kawai kai dai ka bi shi kawai kai dai ka san shi ko baka san shi ba nawa ne kake zuwa kan hanya duk lokacin da ka zo za ka bi mutum sallah sai ka tambaye mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba kai dai kawai liman ka gani kuma an ce a bi shi saboda haka kawai ka yi umarni ka bi umarnin manzo Allah wayannan abubuwan suna da wahala wajen ta haƙiƙin su ka tabbatar kuma don haka suke ba yiwuwa wa gairul anbiya'i duk wanda ba annabawa ba la daqata lahum ala dawami ka gani su ba halin su tsaya kallon zatin Allah su dauki tajallin da ba a iya dauka ba zai yi ba ala hazal hali a wannan halin innama hum su fi ahwalun ka gani za su kalli Allah taratan wani lokaci wa taratan wani lokaci kuma su kalli kauni فلأجل zalika saboda wannan yukusaru kashfahum lil kauni ake yawaita musu kashafi su gane damuwan kauni wa umurihi iz la qudratul lahum ala istigraqi ala ma fihi al anbiya domin ba su da iko su yi istigraqi akan abin da annabawa suke ciki fa idza arabta hadha idan ka san wannan arabta ihtisasul hajar to za ka gane keɓantan da Allah yi wa hadaru bi kashfil guyubi ya yi masa gaibi duna Musa alaihi salatu wassalam annai Musa bai kalli abin da aka gani ba na zuwan ya ti menene malikun ya ti menene Allah ke cewa gasba za wa a na jirgin ruwan fakanan ya fa'arattu an aibaha fakana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin gasba ka gani ko annabi annabi Musa sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ba shi da lokacin tsayawa ya kalli wannan saboda yana kallon duniya kenan yana kallon can shi yasa aka yi masa wannan kaga na yaro kuma fa yace aha abawun mumine ne fashina duguyanan wa kufura fa'aradna khairan min to kaga wannan shi ma abin da aka nuna masa ga ‘ya'in ga abin da aka masa kashafi su kuma ba ba su wannan ba saboda wannan kaunu ne kaunu ne kaunu ne hayatul kauniya ne to kaga na shiga garin ma abin da ya faru kenan ko amal jidaru to kaga ya buɗa musu kana abuhuma salihan abuhuma salihan an ce uban na hawa na bakwai ne kakan kakansu ne ba ma ubansu na dab da dabba ba kuma kakansu na farko ba na bakwai ne shi ne salihin aka zo aka tallace shi saboda aikin da ya yi to kaga mukashafa ne aiko ne duna musa lalle annahu guyubu kauniya gaibu ne na kaunu fala yan tafi ziyaratul hadaru fiha ala musa ba wanda ya isa ya kore ya ce hadiru ba a sanar da shi abin da ba a sanar da Musa ba wannan. Li'anna Musa domin shi Musa shagalahu an hama zakarna me ya shagalantar da shi shine tajallin ilahi al'adabu wal khidmati wal hadiru shi kuma halin la yaqdiru ala zalika bai isa ya zo wannan kogin ba balle ya sha wannan baharin alatsi giraki Musa fi hadaratul qudsi saboda istigirakin annabi Musa cikin hazaratul qudsi wa ma haza wannan fala hajara ala Allah fi mulkihi babu iyaka wa Allah cikin mulkin sa wala fi hukumi ko cikin hukuncin sa an yaziya gairan nabi wai a ce ba zai kara wa wani annabi fil ilimi cikin ilimi ba ala darajatin nabi ya karu akan na annabi fa innahu la yatahajjara alayhi fi haza babu wanda ya isa yi wa Allah ka'ida ko ya habbu ma ya sha liman ya sha Allah yana ba wanda ya so abin da ya so kaifa ya sha kuma yanda yake so wala hutiyaru tami Allah ne yake da iko ba wanda yake tsare shi wal mashi'atu annafiza kuma yana da mashi'a nafiza la ta'khudhu luqyudu babu wani abin da yake dabaibayi wa Allah wala dawabidun ko kuma a kare wala yahidu bi ilmihi muhidun ba wanda yake kewaye ilimin Allah kala subhanahu wataala ubangiji ya ce waya khaluqu ma la ta'lamuna ai zan halici abinda ba ku sani ba wa hadha minhu wannan daga gare shi ne falaysa ma tarattaba fi qulubil ulama ba duk abin da ya jeru a cikin zukatan malamai ne istihalatu ziyarati ghairi nabiyin cewa ya koru a ƙarawa wanda ba annabi ba wani ilimi akan annabi fil ilimi yalzamu an yi hakun bi alallahi wannan kamar da hukuncin wajen Allah ne is wa min babin tahajiri alaihi domin wannan hajaru ne ai eh wal ihadatu bi ilmi kaman ka kewaye ilimin sa ne kenan walaysa lil ulama shay'un min hadha ba wani malamin da yake faɗa haka babu tun daga nususu innama hiya qa'idatun qa'ida ce muhakkamatun fi qulubihim wannan haka abin da yake kenan lan ya qale ha dalilun babu wani dalili la min alkitabi wa la min sunnati wanda a ce babu dalilin da za a yi wa kai dai ba baka sani ba yawa to ana yi a bangaren kaunu amma ba a tajallin da yake dauka kaga wannan sufaye suka faɗa maka ga dalili ga irin kallon da annabawa suke yi wa hadarat tajalli hadaratul qudsi ba wanda ya isa ya kauce ya kalli kaunu saboda ba haka aka yi shi ba to kaga malaman da suka san haka su ne suka gane ga yadda za a yi ga yadda abin yake ga hadaran kaunu ga hadaratul lahi saboda haka ga gaibin kaunu ga gaibin lahi wayannan duk za iya abubuwa duk Allah ya san haka قال شيخ الأكبر رضي الله عنه أتاني أتاني الله علما لم يعلم به آدم هذا rikicin maganan kenan ai Allah ya bani ilimin da bai bawa annabi Adamu ba faman dunahu ko waninsa wa yuridu bihim abinda ake nufi annabiyina wal mursalina annabawa da mursalai to wani ilimin ne ilimin kaunu shine ma'anan kawai babu wani wahala to kaga ana faɗan haka a tanin lahu ilman Allah ya bani wani ilimi lam ya'lam bihi adamu annabi adamu ma bai sani ba faman duna min annabiyina wal mursalina to wannan shine suke kafirtar da mutane kaman maganan da ya ce ina da abin da Allah bai da shi
mata da yaya
to ilgaji ne ba sa karkata su kalle shi to irin wannan ilgajin ake juya abin sai ka gan shi sai ba ma guluwi ba kafirci kai gaba daya guluwu dan karamin guluwu ai ba yi da komai kafirci kawai jefa masa ake yi kaulasa to kuma ba haka bane abin yake Allah ya kiyaye Allah ce mai mu za mu tsaya anan ai akwai abubuwa da yawa wanda in ka fito da shi ba gashi kwanaki na ce a maganar sufaye Allahu ya shahadu anni lastu azkuruhu Allah ya sani ni kan bana tunawa da shi to me yi ajajin baitin wa kaifa azkuruhu ma kuntu ansahu ya zan ya zan tuna abin da ban mance da shi ba ba shine ajajin ba to yace amma wallahu ya shahadu anni lastu azkuru ubangiji ya shaida ya san ni bana tunawa da shi kawai sai ka ja kai shiru to kaga a wajen mutanen a tsora maka kafirci yanzu nan kiftawa da bismillah za su ce maka ka zama kafiri sai ce to wa kaifa azkuruhu ya zan tuna da ma ma kuntu an sahu abinda ban mance da shi ba tunda ban mance da shi ba to ya zan tuna da shi irin wannan to Allah ya yi Allah ba mu ilimi albarka haɗa ilimin ne fuka-fukai biyu ɗin shine asalin gaskiya ka tafi da fuka-fuki ɗaya mai junhi wahida ai la ya ɗero don mai fuka-fuki ɗaya ai baya tashi ai an ta kuna fustatul mustaqim shi yasa malik maliku yake cewa man matasawwafa man tasawwafa ko man tafaqaha wa lam yatasawwafa haka ne faqad tazandaka wa man tasawwafa wa lam yatafaqaha faqad tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa ka samu fukafukai kenan an ta kuna lak fustadul mustaqim shine abin da ake nema Allah ya mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر جدار اللجم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين